ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsiri na alkur'ani mai girma wanda yau karatu na goma sha ɗaya ne a wannan wuni na goma sha biyu da wata na ramadana shekara ta 1440 bakwai wanda yau bi izinin tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da tafsirin suratul muddassir wanda mun yi karatu na fari a cikinta wannan kenan karatu ne na biyu bi izinin tabaraka wa ta'ala wannan suratul muddassir ayoyinta na fari mun ga qissas sabkosu da kuma abin da ya shahe su na tarihi na sababin nuzul da kuma kasancewa su ne da su ne aka ba wa manzala sama annabci wanda dai a ciki dai manzala sama ake kiran shi aka umarce su da wasu ababe wasu shayi ayyukan da zai yi da kuma ladabi da kuma tabi'u da kuma hukunce-hukunce sannan kuma bayan haka sai aka ba da labari akan busar kaho daga an yi busar kaho to wannan wuni wuni ne na alkiyama wanda wuni ne mai tsanani sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa tsananin shi na tabbata akan kafirai Allah kare mu da tsanani na wuni na alkiyama Allah sai a zo mana da sauƙi Allah taimaka Allah sai alkhairi to bayan bayani akan abin da ya shahi alkiyama to sai sura ta dawo take bayani akan ɗaya daga cikin jigajigan kafirai jigajigan mushrikai wanda ake ce mishi walid ibn mughira wanda ya cutar da manzo Allah sama kuma ya gane gaskiya amma ya kibinta balma yake ce ma alqur'ani sihiri ne magana ce ta mutum ba magana bace ba ta Allah tare da cewa yana da ilimi yana da basira yana da ganewa ya gane cewa lalle alqur'ani magana Allah ce kamar yadda dai zai bayyana a gare mu insha Allah على ما فضل إن شاء الله نعم سبحان الله التي وكان ذرني وما خلقت وحيدا إنا أقول لك تتفي إيه كاي استعدادي كاسا تبارك الله ما شاء الله kwala amma kuma da amince istidadi na abin da za ka rata ko ba a samu mata nakul maluma amma na sama kai ne ba gaya mashi ba to khaira insha Allah Allah taimaka na'am أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر
na'am عليها تسعة عشر na'am wa'annan ayoyin dukansu kawai da malaman tafsiri suka ce sun safko ne ga walid bin mughira akan walid bin mughira ya kasance yana da dukiya yana da kuɗi yana da 'ya'ya ga lahiya ga ƙwaƙwalwa da ganewa amma kuma sai dai kafirci da munafurci da kuma ta'addanci to shi ne allah maɗaukin sarki ke ba da labari a kan shi allah maɗaukin sarki ke cewa zarni wa man halaktu wahida kyale ni da wanda na halicce shi shi kaɗai bayye da komai a doron duniyar nan ya zo amma daga baya kafirce ne shi ne walid bin mughira zarni kyale ni barni uslubi ne na tahdidi barni da wanda na halitta shi shi kaɗai ya kafirce min zan azabtar da shi azabta sai ya gummace da ya gyaru a nan daular duniya shine zarni barni utrukni da'ni barni da wanda na halitta shi khalaqtu na halitta shi wahidan shi kaɗai na halitta shi bayyada dan uwa kuma haka ne a tarihi bayyada dan uwa shi kaɗai ne bai da ɗan uwawa ko kan bai da sannan wahidan bai da dukiya bai da ƴaƴan da yake takama da su bai da kuɗi bai da matsayin da yake takama da su komai da yake takama da shi bai da haka Allah ya halitta shi komai sandal mandal amma kuma ya kafirce wa Allah kenan wasu kuma wani suna ganin cewa zarni wa man khalaqtu wahidan zarni barni da wanda na halicce shi ni kadai da da fassara ta faru ta yi hutowa ta yi rinjaye barni da wanda na halice shi ne kadai wahidan ana halaktu kenan ya zamto wahidan hal ne na halaktu fa'il din halaktu kenan ya zamto zarni barni wa man halaktu da wanda na halice shi wahidan ni kadai na halice shi babu wani wanda ya ya gwamaya da ni a wajen halitta shi amma kuma ya kafirce mu maimakon ya bauta mu amma dai fassara da tauhari ita ta yi rinjaye ita ce malaman tafsiri suka yawan ta yi fassarawa da ita zarni barni wa man khalaqtu wahida da wanda na halicce shi wahidan shi kadai kenan ya zamto me yake suna wahidan hal ne na maf'ulun bihi na khalaqtu ko kuma nan man inda aka faɗi a cikin aya malaman tafsir suke cewa wannan ayar ta sabko ne akan walid bin mughira yana daga cikin manyan quraishawa na dan kabila ce a cikin quraishawa kabila ta bani mahzum ana mishi da kabila al-wahid saboda ma'ayyan shi ita shi kadai ta aiwa kuma ma'ayyan shi ma bai aihi ba wani shi kadai za mu ga karin bayani akan wasu sifofin da suka shayi haka har ma kuma ana sanya mishi suna raihanatu quraish laqabin da suke ga mishi Allah ya ba shi ni'ima ta dukiya da kuɗi da ƴaƴa ƴaƴa guda goma maza kuma ba sa yawan yawo ba sa yawo suna zaune a tare da shi kuma Allah ya ba shi arziki ga kuɗaɗe arzikin shi tsakanin Makka da Ta'if gonakai da kuma kayan noma da sauransu duk gashi Allah ya ba shi amma duk da haka ya kafirce ma Allah sai ne Allah maɗaukin sarki amma da wannan uslubin na tsawatarwa barne da wanda na halicce shi ni kadai shi kadai bai da komai na halicce shi amma kuma yake kafirce mu shi walid bin mughira wannan ayoyin da malam ya karanto mana akan shi suka sabka sannan kuma hazo zamu ar hannu mu koma suratul nun suratul qalam dan mu ga ayoyin da suka sabko su ma akan shi suna ƙara bayyana mana kalma ta wahidan shi kadai aka halitta na'am a cikin surata kalam allah maɗaukin sarki ya sauko da ayoyin da suke magana kan shi tun daga wala ta tsaye kulla hallafin mahin ayya
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زعيم أتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنصمه على الخرطوم na'am a wannan ayoyin Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah sama fala to sai kullu halafin mai kada kai biyayya ga wanda yake yawan rantsuwa kuma wulakantacce yani ya taba ga manzo Allah sama akan ya bar da wahim Allah ya hana shi kai ya mishi biyayya kaga nan sifar shi halafin yawan rantsuwa gare shi kuma mai yawan rantsuwa makareci ne ko haka kuma lomahin wulakantacce ne hammazin mai gulma ne mai yawan bata mutane ne da gulma da ishara da hannu da kuma baki masha'in binamim kuma mai yawo ne da annamimanci haɗa mutane sannan kuma halloman na'ilil khairi mai hana aikin alkhairi shi bayya aikin alkhairi amma in yaga kana yi kuma zai hana ka subhanallah Allah kiyaye mu'tadin mai ƙetare iyaka ne mabannaci ne mai ƙetare iyaka da dokoki ne asim mai yawan zunubi ne bai a babu abin da ya sani sai daukar zunubi ha kuma hallo otullin sannan kuma hallo mai kakkaushe zuciya ce malamai suke ce otullin yana yawan cika ciki ta yadda yake samun kaushashiyar zuciya da rashin fahimta da rashin ganewa kuma hallo yana da kaushashiyar mu'amala sannan ba da zalika zanim bayan haka ɗan raɓe ne raɓa shi aka yi da uban shi ba ɗan baban shi ne bai da uba azzanim shi ne wanda bai da uba kenan a taƙaice mai ake so a ce shi ne bai an same shi ta hanyar zina lokacin da aka safko da wannan aya ya je samun mashi ya ce muhammadu annabi muhammad ya faɗi wasu sifofi a gare ni duka zahiri ne na yarda da akwai su amma ɗaya ce ban sani ba ban yarda ba da ita shi ne yaya za a yi ya ce min zalim ne shi kuma muhammad in ya yi magana baya gare ki gaya mun gaskiya ko kuma in sa ya samu mamashi ya ce ko ki gaya mun gaskiya ko in fille kanki da takobi ya ta ce gaskiya zan gaya ma ma'aifinka ya kasance bayyana lahiya baya iya aihuwa baya iya kusanta ba to ni kuma sai na ga ka'in yi asara ta je ta yi lalata da wani manomi ta ce mashi don haka yi ɗan wancan manomi kinan zane wanda bayyana uba ne ake nufi kinan ƙarshe ne ɗan zina to kinan haika ga wannan zarni wa man halaktu wahidan da aka waɗi shi kadai aka haifa kalma ce ta ya kamata a yi duba kanta kai kadai a gida babu kayanka babu bayanka da akwai matsala yawato shi ne aka dawo suratul nun he ta kara bayyana ta in kaga dan zina ne an kana da me yasa yake yin wannan yake da wannan kakkausan halin da wannan ɗabi'un mummuna an kana zamani ba bane saboda yana da dukiya da kuma ƴaƴa za mu ga ƙarin bayani akan dukiyar da ƴaƴa insha Allah idan tutla alaihi ayatuna qala asatil awwalin in aka karanta mishi ayoyin mu na alqur'ani sai ya ce ta tsinyoyi ne na mutanen hari za mu ga a wannan surar da muke cikin tafsirin ta ya ce sihiri ne wanda aka nakalto sannan magana ce ta mutane sai Allah ya ce sanasimu al-khurtum zamu sanya mashi alama ta cewa shi dan wuta ne akan wannan tsinin karan hancin shi wanda baya ta gogowa to wannan tsaye daga cikin sifofin shi da aka bayyana dan mu san wane ne shi wani ibn bukhari da aka bayyana a cikin suratul nun ko kuma suratul qalam na'am sai mu dawo nan kan sura da muke ciki Allah madaukakin sarki ya ce zarni wa man khalaqtu wahida barni da wanda na halicce shi shi kaɗai wahidan bayyada ɗan uwa a gaba da shi wani shi kenan yayin shi ko kuma bayan shi kenan wannan kalmar wahidan shi kaɗai aka yawa a gida alama ce ya ka sanya mata alama ta tambaya yaya za mu yi magani haka sai mu je suratul nun sai mu ga an ce zanim ne shine wanda bayyada uba ne to tun nan gurin ya kamata ya musulunta ya sallama don ka a ƙara tona mashi asiri amma da ke kafiri ne arne ne ya ƙi sallamawa kuma har ya fara gane gaskiya za mu gani ya ƙi ba da kai ya ƙara safko da sura ta ƙara bayyana halin shi Allah ke na'am zarni wa man khalaqtu wahida Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'altu lahu malan mamduda an halicce shi bayye da uba bal raba shi aka yi zuwa ga ma'ayyin da zuwa ga mijin mamashi a gidan aure aka je aka yi zina aka same ta shi aka rabawa ma'aifin shi kaga alkurani ya tona wannan asiri babu wanda ya sani sai Allah maɗauki sarki ce kaga a halin shi amma a da haka Allah ya yi mashi ni'ima ta dukiya da ya'a amma kuma ya kafarci shi ne Allah maɗauki sarki ce waje altulahu malam mamduda na ba shi dukiya mai yawa wasi'a mai yalwa mai yawa waje altulahu sai na sanya mashi malam dukiya mamdudan mai yawa shi ne imam al-baidawa yake cewa mamdudan ay mabsutan kaseeran na sanya mishi dukiya a yalwace a shinwade shine imam al-baidawa yake cewa wa kana lahu az-zar'u wad-dir'u wat-tijara yana da kayan noma da gonakai sannan kuma yana da ad-dir'a dabbobi na kiwo ha kuma yana da at-tijara kayan kasuwanci ga dukiya nan rabasar da yawa amma duk da haka ya tsananin kafirci shine ibn abbas yake cewa kana maluhu mamdudan baina makka wa ta'if ibn abbas yake yana da dukiya a tsakanin makka da ta'if ko ina an kaje yana da dukiyoyi da yawa wanda kai ne da sauransu to kaga wannan bangaren duke shi wanda a can aka ce an kana za malin a takaice aka wajen nan aka fassara wa banin kuma hallo yana da dukiya ko anan kuma ya aka kara fassala akan ƴaƴa an kada zamanin a can ko dukiya ko ba a jimulce aka wadda ta wa banin da ya'ya a jimulce to game da ya'yan kuma wa bani na shuhuda yana da ya'ya maza shuhudan a hadarci a taron su basta bulaguro basta zuwa neman kuɗi allah ya ba shi dukiya da kuɗi a zaune suke basta yawo duk inda zai tahi tare suke kuma masu ƙarhi masu lahiya ya'ya malaman tafsir suke cewa ya'ya goma sha uku ne maza gare shi wasu kuma suka ce la ya'ya goma ne magana ta fi rinjaye shi ne ya'ya goma ne gare shi shi ne malamai alama ake sarki ce wa bani na shuhudan da ya'ya wanda suke a hadarci tare da shi ba sa bulaguro su bar shi kullum suna tare da shi ashe ba karaman ne ba bace ba a ce ga ya'yanka sun taso a gabanka suna tare da kai nema ce mai girma shi ne malamai suka ce wa wani ya shuhuda wasu malamai suka ce wa bani ya shuhuda allah ya ba shi ɗaya manya wanda ana iya amsashe da su manya masu hankali ƙarfi wanda ana iya amsashe da su in suka kawo amma dai magana ta fassara ta hari ita ta yi ƙarfin rinjaye da kowa hutowa ne malaman tafsir suke cewa ya kasance yana da ɗaya guda goma duk inda zai ce suna tare da shi a bulaguro ne ko kuma a zaune a gari ne yana jin daɗin zama tare da su suna mashi biyya suna girmama shi dalilin ƴaƴan na ya samu nashi guda goma ya samu matsayi da daraja a cikin al'ummar shi Qurayshawa a wannan ƴaƴan nashi guda goma ƴaƴa guda uku sun musulunta wadah da na fari wanda ya musulunta ya shahara wanda kowa ya san shi wanda hamman za Allah sassa mai sanya mishi lakabin suna saifin lahin maslul takobin Allah ne a zare a hudde a washe a komai na karya wuyan kafin shi ne khalid ibn al-walid wanda ya musulunta ama haibar ko kuma lokacin fatan makka wanda ya kai tali ahalin ridda dalilin shi a zamanin abubakar dalilin azma ta abubakar aka samu izza da tabbatar da musulunci da mutane kawai sun gaca ai addinin musulunci na muhammadu ne ya riga ya rasu shi ke mu mamu bari wasu kuma su ce ban ma ba da zakka a'a abubakar ya ce duk wanda ya ki ba da zakka ya an yaƙe shi khalid bin walid shine a kan gaba aka yi ta maido mutane akan aka yi ta yaƙa yar da aka yi ta yaƙa aka maido shine khalid bin walid ya yi gurin ya samu shahada ya yi gurin ya shimu shahada amma sai ya mutu a gida ya ce yake wata wata magana yake cewa kada allah sa idan matsoraci ya yi barci wanda zai ji tsoron shiga zuwa yaƙi zuwa jihadi don kai ya mutu to ga khalid bin walid ko ina in zai tafi a yaƙi shine kai gaba amma kuma a gida ya rasu Allah taimaka to kenan da akwai Khalid bin Walid da akwai kuma Hisham ibn al-Walid da akwai kuma al-Walid ibn al-Walid al-Walid ibn al-Walid wayannan guda uku su ne suka musulunta wasu malaman tafsiri suke cewa ba Walid bin Walid bane ba Ammara bin Walid ne amma abin da ya karar dalili shine Walid bin Walid Ammara bin musulunta ba ya mutu akan kafirci kawai yanda malamai suka bayyana to wannan shine ɗayan da Allah ya mishi a ciki an samu guda uku sun musulunta wadda sai Allah maɗaukin sarki yake ƙara bayani akan ni'imar da ya mishi ga ni'ima ta dukiya da ta ƴaƴa wa mahattu lahu tamhida sai Allah ya ce kai a takaice na bashi duk ni'imar da za ta sauƙaƙa mishi rayuwa ta duniya na shin huda mishi ni'ima shin hudawa ta duniya wa mahattu lahu ni'ma tamhidan na shinwada mishi ni'ima ta doron duniya shinwadawa ga lahiya ga kwakwalwa ga fasaha ta sanin larabci ga ƴaƴa ga dukiya ga ga ga ga daraja da mutunci a cikin al'ummar shi ga ga dewa ni'imomin wa mahattu lahu tamhida kana go za a gane cewa wai samun kuɗi da lahiya da ƴaƴa da wani waye ba shi bane ba alama ta shirya don kada ganin turawa suna abinda suka ga dama kuma sun kafirce ma Allah suna samun kuɗi suna ƙara lahiya bubul-bubul kayan kaji an yi rasuwa a can sai a yi wajen shekara kula baka ji ba an ce wani ya rasu amma a nan in ka taimaka wata ya kaga ana binne wajen mutum biyar goma ka wannan ba shi bane ba alamun shirya a shirya wani abu ne daban ka iya samun dukiya da lahiya amma babu shirya Allah taimaka shi ne Allah maɗaukin sarki ce wa mahattu lahu tamhida na shimmuɗa mashi ni'ima ta duniya shimmuɗawa ai basattu lahu ni'amud dunya basban na shimmuɗa mashi ni'ima ta duniya shimmuɗawa na bashi ni'ima ta duniya badawa amma ya ƙi ni'ima ta duniya Allah ke ya Allah maɗaukin sarki ce amma duk wannan ni'imar da aka bashi thumma yatma'u an azid sannan kuma yana kwaɗayin a ƙara mashi nema duk wanda nemar da yake in ya ga ƙarfo ta gita so yake ba shi in ya ga wani abu ya gita so yake samu a duk wannan ni'imomin da gare shi bai da kana'a bai da wadatar zuciya yana so a ƙara mashi kuma ga ya kafircewa Allah shi ne malamai suke cewa sun ma inna lil inkar sun ma ba ta afafaje ba sun ma ce lil inkar alfahar dinin razi yake cewa tun ma'ina inkar wata ajiyar imamaki shi wannan bai da hankali duk wannan ni'imar da aka bashi yana kwaɗayin a ƙara mashi kuma ga kafircin da yake wa Allah a wannan shi ne sifata walid bin mughira sun mai tumau sannan yana kwaɗayin a ƙara mashi to a ƙarƙashin haka za a gane cewa wadata ta zuci ita ce wadata magana ta cewa ba yawan kuɗi ba ne ba da daudar duniya wadata la wadata wadata ta zuci ce manzala sun yake cewa man asbaha aminan fi sirbihi muhafan fi jasadihi lahu qutu yawmihi wa ka'annama hiyat lahu ad-dunya bi hadafiriha manzala ce duk wanda ya wayi gari yana da kwanciyar hankali a gidan shi ko a cikin al'ummar shi sannan muhafan fi jasadihi yana da lahiya a gangar jikin shi lahu qutu yawmihi yana da abincin da zai ci a wannan wani faka an na mahizat lahun duniya bai hazafira kamar duniya gabaki daya aka tattara mashi nemominta ya rage a gare ka bauta wa Allah ka samu wadata to wannan wadata ce ake so mutum ya wadatu da ita ke sa za ka zama zala sama yana taiwa da Allah ka arzuka mu da kana'a to wadata kafiri bai da wadata ta zuci Allah taimaka sun ma ya tumawo ana aziz sannan yana kwaɗayin yana so a ƙara mashi sai Allah ce kalla innahu kana li ayatina anida kalla bar wannan tunanin ya kai walidu ya kai kafirin Allah bar tunanin a ƙara ma babu magana a ƙara ba kenan wannan tafsirin da muka yi shine kalla ta zanto bi ma'ana harfu raddi'in wa zajrin da akwai kuma ma'anar da ake daukan kalla shine haqqan litahqiq litahqiq al-kalam alladhi ya'ti ba'da kalla ta zamto tana tabbatar da magana da ta zo bayan ta kalla haqqan tabbas innahu walid bin mughiran nan kana ya kasance li ayatina anida ya kasance mai girman kai ne mai jayayya ne da ayoyin bai ya gaskatawa to kuma da akwai wata ma'ana ma da na ƙara gani malamin tafsir suna faɗi shine kalla harfu istiftahi ana kata ne domin buɗe wata magana kalla ku saurara ku ji innahu lalle shi wannan walid bin mughira kana li ayatina ali da ya kasance mai tsaurin kai ne game da ayoyin kenan duka ma'anoni ne kusan mun ƙara samu wata ma'ana sabuwa shine ma'ana kalla guda uku ce in ma ta zo حرف ردع وزجر إما تزمتو حرف تحقيق بمعنى حقا إما تزو زمتو حق حرف استفتاح وبدء الكلام تزمتو بمعنى على duka kenan mutum na iya amfanuwa da haka wajen fassara wannan kalla ne ya mu dauki magana da ta yi shahara kalla saurara ka ji bar wannan tunanin na a ƙara ma dukiya innahu lallai shi wannan wani bin maziran nan kana da ayatina anida ya kasance game da ayoyinmu na alkur'ani anidan mai girman kai ne al'anid shi ne mai tsawon kai mai girman kai mai jayayya mai gardama shi ne al'anid wanda ya kai makura wajen tsauran kai musamman kuma anid ana amfani da inad a wajen mutum yana jayayya da gaskiya sai Allah maɗauki sarki ce sa'ur hukumu sa'udan da sannu zan sanya shi wutar jahannama a ɗora mashi azaba yana hauhawa kan dutse a wutar jahannama in ya hau kuma ya haɗo a ƙara sashi ya ƙara hawa kuma ya haɗo har abada yana azabtuwa a wutar jahannama sa'ur hukumu sa'udan da sannu zan sanya shi cikin wutar jahannama imam al-qurtubi yake ce sa'udan sakhratun malsa'a yukallafu su'udaha wani katon dutse ne almulmuleke za a dinga kallafa mishi a cikin wutar jahannama yake za a dinga kallafa mishi sai ya dinga hawa ya hau sai ya hau kololuwa kuma a surmiyo da shi kuma ya kara hawa sai ya hau kololuwa a surmiyo da shi duka a cikin wutar jahannama zai ta kai kawo ya zo a hadisi wanda imam turmizi ya rawaito shi kuma hannu imam al-hakim ya hudo shi a mustadrak shi kuma imam al-hakim ya inganta shi manzo Allah sabai ke cewa as-sa'udu jabalun min nar yas'adu fihi al-kafir 70 kharifan thumma yahwi fihi kadhalika abad manzo Allah ya ce as-sa'udu da aka wadi a nan gurin shine jabalun wani dutse ne min narin a cikin wutar jahannama ya tsadu fiye kafir za a dinga sanya kafiri a cikin wutar jahannama yana hawa kan wannan dutsen ya tsadu fiye kafir saba'in na harifan ya yi shekara saba'in yana hawa daga ƙasa ya kama dutsen a mulmule ke ya yi shekara saba'in yana hawa kuma a cikin wutar jahannama ne ya shekara saba'in yana hawa in ya hau kuma hallo sun ma ya hau yi fihi ka zalika he a surmiyo da shi he ya shekara saba'in yana surmiyowa a cikin wata jahannama abadan haka zai ta yi abada hawa shekara saba'in surmiyowa a shekara saba'in haka za a yi ta yi mishi har abada allah karaba mu da wata jahannama sa'ur hikuhu sa'u da allah ma'auki sarki ya ce zan sanya shi cikin azaba ta wutar jahannama wanda zai dinga hawa kan dutse na wutar jahannama yana surmiyowa har abada ya Allah ma'auki sarki ce innahu fakkara don nan ba a haɗi mana ba sababin da yasa ake haɗi mishi wannan aka haɗi wannan aka haɗi halayen shi da nimar da Allah ya mishi da halayen shi mummuna da kuma azabar da za mishi a gaba a gaya mana laihin shi za mu ga laihin shi innahu fakkara wa qaddar me yasa wani sababi ne yasa shi fakkara ya yi tunani wa kaddara ya daidaita tunanin shi akan me zai haɗi magana mummuna akan alkur'ani an zo an nemi ya haɗi magana mummuna akan alkur'ani sai ya yi tunani ya ƙara yin tunani ya daidaita tunanin shi don ya ƙirƙiro magana da ƙarya da zai liƙa ma alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma'auki sarki ce innahu fakkara wa qaddar ya yi tunani ya daidaita tunanin shi fa kutila kaifa qaddar Allah ya tsine mishi yaya akai yake daidaita wannan yake tunanin irin wannan tunani mummuna yake daidaita irin wannan tunani mummuna na ƙarya ga alqur'ani kutila ko qatalahumullah ko makamantan haka tsinuwa ake nufi Allah ya tsine mishi Allah ya azabtar da shi قاتل بمعنى لعنة لعنه الله واضح فقتل ألا يدين مش كنان قتل ضد أن كاوش مبني للمجهول أما أنا ني سينور ألا تتبتع قريش ده ملائكو ده متى أنا قولي فقتل ألا يدين مش كيف قدر تيا يا أكي قدر تونا تناني ممونا يتي القرآن سهريني يتي القرآن مغنر متعنيني yace manzo Allah dan dabo ne ta ya aka yi wannan tunanin duk da kowal wannan da Allah ya bashi da limomin da Allah ya bashi amma ya hudu wannan tunanin Allah ya tsine mishi fa qutila kaifa qaddar thumma sannan aka ƙara tabbatar da tsinuwar thumma qutila kaifa qaddar sannan Allah ya tsine mishi ta yaya aka yi hakwakwalwar shi ta kai zuwa ga wannan tunanin bi qaddar wannan tunanin yahudi sai kuma Allah mawaki sarki ya ci gaba da ba da bayanin yaya halin shi bayan Allah ya faɗi tsinuwar da aka yi mishi da kuma azaba da kuma tunanin da yake yi sai Allah ce ya ya yayi a lokacin da kamar ana sabuwara man da lokacin da aka zo gurin shi ana so ya faɗi magana mummuna za mu faɗi kissar yanda yake tunani da haguskar shi yanda yake daidaita Allah ma ke sarki ce sun manazar lokacin da aka tambaye shi ya tsaya yana tunani kaddara tunanin da tafkirin da ya yi da kaddara tunanin da ya to karin bayani za a yi a kan shi sun manazar lokacin da aka tambaye shi sai ya tsaya yana nazari yana dubawa yana kalle-kalle yaya zai ya hudu wata magana ta karya ya jingina ma alkur'an sun ma'abasa wa basar sannan kuma ya murtike huska wa basar ya kara murtike huska yadda ka san mai laihi in yana shirin ya kirkiro karya wanda ake tuhuma yau an kama mutum a gurin folisai ana tuhumar shi ana tuhumar shi yana bai da gaskiya za ka gan ana tambayar shi wuri-wuri yake da ido yana tunani ina zai samu karye da zai wani amma in mai gaskiya ne za ka ga a nitse to wannan sifar shi yadda ka san mutaham wanda yake shirin ya kirkira wata karya ya hudu mai laifi to haka ya yi ta tunani ya murcike huska ya ƙara murcike huska don ya hudu ƙarya ya hudu shi ne malamai suka cewa nan allah yana bayyana duk wahalar da ya shiga tun da ya san gaskiya yana da ilimi yana da ganewa ya san alkur'ani babu maganar ba maganar mutane bace ba sirri ba ne ba amma wahalar da ya shiga ta yaya zai ya kirkiro ƙarya shi ne yake murcike huska da yawa da yake murcike huska shi da allah maɗauki sarki ce sun ma'abasa sannan ya murcike huska shi wa basar sannan kuma hallo ya ƙara murcikewa basara wace hau shi ne ƙara tsananin murcike huska abasa mataki na hari na murcike huska in ka murcike huska ka ga tunanin bai zo ba ha sannan kuma hallo ya ka sa ka kai mataki na biyu basara shi ne ya ka ƙara murcike ta za mu iya gane abin da sauƙi yau ka duba ga ɗalibi na ilimi a jarabawa a jami'a ne a cidab ko kuma a ƙasa da jami'a yan ana gurin jarabawa ana rubutawa in ɗalibi bai san ba amsa kalli huska shi yadda yake ya dinga bincike huska yana yin zuwa ya dinga tunani ya ƙara meke kallo wani ya dinga tokawar haka wannan sifa ya tsinci kanshi Allah ce shi ne allama wake sarki ce sun ma'abasa sannan ya murtike huska wa basira ya ƙara murtike huska yadda ka san almuttaham almutafakkir fi amri da biro yadda ka san wanda ake tuhumar shi yana tunanin akan me zai yi me yake suna zai cire wani abu to wannan sifar da aka ba mu sai mu yanzu mu ji kissar shi da abin da ya yi sai kuma mu harada shi da abin da muka gani na bayanin da aka yi a cikin wannan ayoyi wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana malamin tafsir suke cewa wani lokaci waje da binu mughira ya huce da manzala sasa manzala sasa yana sallah yana karanta alqur'ani to yana karanta alqur'ani sai wani da binu mughira ya tsaya ya saurari karatun alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake he ta tasirantu da shi har imani ya fara zo mishi walid bin mughira din imani ya fara zo mishi da ya tafi gurin wannan mutanen shi majalisi na mutanen shi na bani mahzum sai yake ce musu wallahi laqad sami'tu min muhammadan hanifan min muhammadin hanifan kalaman ma huwa min kalamin insi wala min kalamin jin yace na saurare wata magana a gurin annabi muhammad wannan magana ba magana bace ba ta mutane ba magana bace ba ta aljannu magana ce mai daɗi sai ya ce wallahi inna lahu la halawa ya ce magana shi tana da daɗi da zaƙi tana da hikima wa inna alaihi la talawa sannan kuma hallo maganar da yake faɗi yana da fasaha talawa fasaha ta magana wa inna a'lahu la musmin sannan kuma magana tana da amfani tana da fa'ida tana amfanan mutum wa inna asfalahu la mudghitun sanan magana mughdikun sanan maganar tana da rasha na amfani da albarka maganar tana da tushe tana da ma'anoni masu yawa wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi maganar tana yin sama da komai babu abin da yake sama da ita kaga sifofin da ya wadi alamun yana ganewa ko sannan kuma hallo yace ya ce sun man sarrafa ilabaita sannan ya ta yi zuwa gidan shi to wadda suka ji haka suka ce kai kai kai walla wani zai rinda ya bar addinin uwaye da kakanni subhanallah in ko ya bar addinin uwaye da kakanni dukkanin kuran shawaye sun bar suka ce musiba ta samu wa zai iya hudu mu daga musiba wannan ya suka je suka samu abu jihar wanda abu jihar shi ma dan bari kabila ta mahzum ne dan ɗa ne ga wannan jika ne ga amin shi walid bin mughira wanda kina haka jigina zuwa gare shi sai ce kai haka ya faru sai ce to ku bar ni zan yi maganin shi to dama abu jihar ya riga ya san maganin shi duk duke nan tashi in aka mashi magana kuɗi to an ƙare ya ce ku bari zan je same shi ya je same shi ya ce ya kai walid me ya samu ka na an ce kana shirin zuwa gurin muhammadu ka yi imani da shi ka bar addinin uwayenka da kakanni ka je ka dinga jiran sauran tuwo da yake ci da kuɗi ya dinga baka sannan kuma hallo kayan hakawa na ga shawa suna haɗa dukiya da kuɗi za su baka saboda kai dattijo ne to da ya ji wannan magana sai hamiyyar jahiliya wauta ta jahilai ta jahiliya ta kama shi sai ya ce me muhammadu gare shi da har zai ba da kudi me ya ce rage kagatun daga nan an fara samun matsala ya yi zuciya ya ce ko kuma hakuna da kudin da za ku bane a kan abin da na gane gaskiya ne kaganan daga maganar shi tana dan hanya-hanya sai ya ta yi gurin su ya same su ce kuna cewa ya same su dukkan su ƙurasha ya ce kuna cewa muhammadu wannan boka ne shin kun taba gani yayi bokanci suka ce a'a yace kuna cewa mahaukaci ne kun taba ganin shi yayi hauka suka ce a'a yace kuna cewa makareci ne kun taba gani yayi ƙarya tun a yarantar shi suka ce a'a to da suka faɗi haka da suka faɗi haka suka ba shi amsa haka sai shi suka ce to me kake nihi kana nihin ka riga ka musulunta ka bi shi koko sai ya yi wannan tunanin mummuna yanzu da ake ba mu labari ake ba mu kisa shi a cikin wannan sura ya tsaya ya yi tunani ya murcike huska ya daidaita tunanin shi ya yi kallatan ya yi kallatan sai ya kirkiro magana yake cewa abinda muhammad yake hudu ba kowa bane ba illa sihiri kaga ya gane gaskiya amma ya bar gaskiya ba kuma bane ba illa sihiri ne wanda ya nakalto shi a gurin wasu mutane na wani magana ce ta mutane to kaga abin da ya faru shine Allah madaukakin sarki ya sabko da wannan ayar aiko da ya gaya musu wannan magana suka shiga cikin murna da jin daɗi da suna ganin kaso su ta riga tare to ya Allah madaukakin sarki ya sabko da wannan ayar tun daga zamni wa man khalaqtu wahida har zuwa inda ƙarshen inda malam ya karanta shi ne ya mu dawo inda muke sun ma'abasa wabasa sannan ya murtike huska a tunanin da yake tun daga sun nazar kenan a tunanin da yake yana tunani ya murtike huska sun ma'adbara bayan ya gane gaskiya adbara sai ya juya wa gaskiya ya ƙi yin imani wasu takbara ya yi girman kai kinan kaga adbara ba da ma'arifatul haq bayan ya san gaskiya sai ya juya baya ya ƙi imani wastakbara sannan kuma ya girman kai subhanallah Allah ka raba mu da girman kai sai Allah mauki sarki ce faqala in hada illa sihrun yusar sai yace in in hada illa sihrun yusar yace wannan ba komai bane ba sai dai face sai sihiri ne wanda ake nakaltowa in hada ma hada wannan ba komai bane ba maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi na alqur'ani yake gaya mana na alkur'ani illa sihirin face sihiri ba wanda yu'sar wanda ake nakaltowa nan yu'sar bi ma'ana yunqal kamar yadda zamu ga malaman hadisi suna cewa alhadisi huwa ma usira an nabi sallallahu alaihi wasallam ma nuqila abinda aka nakalto ha in hada illa sihrun yu'sar wannan ba komai bane ba dai sihiri wanda ake nakaltowa sannan kuma hallo bugu da ƙari ba magana Allah ba ce wace in hada illa qawlul bashar wannan ba kuma bane ba sai magana ce ta mutane idan kaga ya gane gaskiya ya hudu magana kyakkyawa ga alkur'ani ya hare gane gaskiya amma dan girman kai saboda an ce zai bi manzan Allah sallallahu sama ya dinga samun sauran tuwon manzan Allah da sauran kudade wanda manzan Allah sama zai dinga bashi sai yake ganin kawai talauci zai shiga tunda ya ga ga sahabbai wasu suna cikin talauci kaga girman kai sannan kuma hallo da kin gaskiya sai ya zo ya haɗi magana mummuna ya ci gaba da kafirce shi to kaga zai shi da ɓannar da ya kaga ya cancanta a haɗi duk wannan abin da yake a kai shi allah ke ya ki ce ina za illa sahihu wasu wannan maganar alkur'ani ba komai bane ba sai sihiri ne wanda yake ake nakaltuwa daga mutanen wari a waccan ayar da mala ya karanta mana na suratul nun kalam ya ce iza tutla alaihi ayatina qala asatir awal yace tatsuniyar mutanen warici anan kuma yace kina sai maganganu da yawa ya irin haka Allah ke yace in hadha illa la qawli bashar wannan ba komai bane ba sai magana ce ta mutane wanda Allah ma dauke sarki a cikin suratul nahl ya ce laqad na'lam annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله وكين سركي ce tabbas mun san da cewa suna cewa alqur'ani kai manzo Allah sama alqur'ani wani mutum ne yake koya ma sai su dinga hadin wani mutum wanda shi bai iya malarabci ba malarabci ne sai Allah ya ce lisan alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wanda suke karkata zuwa gare suke cewa shi koya manzo Allah alqur'ani to wannan ba balarabi ba ne isa balarabci wa haza lisanin arabi mubin wannan kuma alkur'anin larabci ne wanda ya kai makura na fasaha to ya za ku yi kun shiga ta naku ne allah taimaka kira shi ne na alamarki sarki ya kawo hikayarsu suka ce sihiri ne wanda aka nakalto kuma suka ce magana ce ta mutane sai allah ma'aukin sarki baitin an ce za a sanya shi wutar jihar nama sa'urhiƙuhu sa'uda za a sanya shi wutar jahannama wadda zai ta hau hawa kan dutse yana sabkowa shekara saba'in hawa shekara saba'in sabkowa a cikin ji tsakore wutar jahannama zai wannan wata azaba ce aka shirya mishi sai Allah maɗaukin sarki zai ƙara tabbatar da wutar da zai shiga Allah maɗaukin sarki ya ce sa'uslihi saƙar zan sanya shi wutar saƙar ya ƙuna da ita sa'uslihi sa'udkhiluhu nara saƙar ya tariku biya asla shi ne ihtaraka asla yusli ihtaraka shi ne abu ya ƙone da abu za a sanya shi wutar jahannama ya kone da wuta jahannama mai suna saƙar mai tsananin zahikin sa uslihi saƙar Allah maɗauki sarki ce zan sanya shi ko kuma da sannu zan sanya shi cikin wutar jahannama mai suna saƙar ya ƙuna da azabarta wa ma adara kama saƙar to dan ka san girman wannan wuta ya Allah maɗauki sarki ce me ya sanar da kai mai ce wannan wuta saƙar har ka san mai ce saƙar ka san me ce wannan wutar ka san girmanta Allah maɗauki sarki ce wa ma adraka ma saqar kenan wannan istifhami ne litafhim wa ta'zim wa tahwil min amriha domin a kagiya maka girman wannan wutar domin a tsoratar da kai da ita wa ma adraka ma saqar me ya sanar da kai mecece wannan wuta me girmanta me tsananin zahinta suwa kuma aka tana dawa ya Allah maɗauki sarki ce la tubqi wa la tawa batta barin duk abin da aka sanya cikinta duk abin da aka sanya cikinta sai ta kona shi la tubqi wala tabar la tubqi batta barin duk wani abu da aka sanya ta cikin shi wala tabar kuma ba ta barin komai ta kona shi subhanallah wanda a cikin suratul maza Allah madaukakin sarki wa ma adraka mal hutama narullahi muqada faddal
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة عليها
التي التي تطلع على تطلع على الأفئدة نعم محل الشاهد كده wannan wutar narullahi muqada wutar Allah ce wanda ya ya izata ta yi zahi wanda in an sa kafirai ciki za ta kona musu komai allati tattali ala afida sai ta kona musu komai sai ta kai har zuwa zuciya har zuciya sai ta lasa la ilaha illallah shi ne Allah ba sarki ce la tubqi batta barin la tsoka ne wala kashi ne wala jini ne wala komai na gangar jikin mutum sai ta kona shi kuma baitin an kona shi sai a ƙara mai da halitta shi kuma ta ƙara ƙona ƙara mai da halitta shi ƙara ƙona kuma kullum ma na da zuruhun badana zuruhun gaira hali ya zo kuɗa azab wata su in ta ƙone su a ƙara canzawa ta ƙara ƙonewa haka gangan jikin haka tsoka haka ƙarƙashin shi wasu subhanallah allah ke shi ne allah ba sarki ce la tubaki ba ta barin komai wanda aka sanya mata shi illa a halakatu ya ta halaka shi ta ƙona shi wala tabar kuma lo ba ta barin dukkanin kafiran da aka sanya masa ba ta barin dukkanin kafiran da aka sanya mata shi su sai ta kona su Allah ke Allah karaba mu da shiga wata jahannama ibnu abbas yake cewa la tubqi min ad-dami wal lahmi wal 'azmi wal lahmi shay'an فإذا أعيد خلقهم من جديد تحاول إحراقهم بأشد ما كانت وهكذا أبدا ابن عباس كتوى لا تبقي ولا تذر شيري لا تبقي من الدم واللحم والعظم شأن بتابرن جني سيتاقوناش بتابرن قشي سيتاقوناش بتابرن سوكا سيتاقوناتا سنن تقونا fa'iza ori da halkun za a ƙara musu in ta ƙona musu wannan jikin nasu za a ƙara maido musu jikin sabo fa'iza ori da halkun in an ƙara maido musu jikin min jadid aka maida musu shi sabo to a wuce ihrakahum za ta ƙara ƙona su ƙonawa da ta yi ta fari tsananin wahala ƙonawa a karo na biyu ta yi ta fari a karo na uku ta yi ta fari haka za a yi ta yi musu har abada har abadan abada abadar da batta da ƙarshe subhanallah Allah ke haka ibn Abbas ya fassara haka sannan kuma Allah Allah mai sarki ce lawahatul lil bashar sannan nan in ka lura tana kona fatar ta yi mata ridigidik ta sa fata ta zamto baka dilidilin baitin bata barba tsoka bata barba nama bata barba mai kyau suna jini bata barba kashi kai har zuciya ma ban ce bata bari ba to wani zai iya cewa hatahwa lawahatun lil bashar muhriqatun lil jildi li jildil bashar tana kona hata ta wa'inda aka sanya cikin ta lawahatun lil bashar tana kona hata wanda aka sanya cikin ta ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi lawahatun lil bashar wasu malamai suka ce lawahatun lil bashar zahiratun taluhu amamal bashar wal kuffar wal fajar za a bayyana ta iru da muzu suna ganin ta kafirai ba a goyi ba taluhu tana suna ganin haskenta da shekinta da kunanta tun daga nesa kenan fassara biyu wannan ayar da gare ta lawahatun lil bashar fassara ta fari lawahatun lil bashar muhriqatun lil jildi al bashar ne he zamto al jild al bashar he zamto jam'u bashara jild kenan fata a fassara na tawari kenan lawahatun lil bashar muhriqatun lil jildi tana kona fata wa'inda aka sanya a cikin ta fassara ta biyu lawahatun lilbashar zahiratun taluhu lilbashar kenan bashar na ya zamto al-kuffar su ne mutane wanda suke kafirai wanda za a sanya su cikinta shi ne hassan al-basar yake cewa ƙarƙashin wannan fassara ta biyu taluhu lahum min masirati 500 amin hatta ya rauna iyana za ta bayyana a gare su tun tsawon tahiyar shekara 500 nesa da tahiyya shekara 500 amma suna ganin ta ilu da musu shine sai malamai su a fassara na ta biyu sai suka ce kamar hudar Allah madaukakin sarki da yake cewa wa burrizatil jahimu liman yara za a bayyana wutar jahannama ga dukkanin mai ganin ta kai za a zo da ita ma akan ardul mahshar tana da linzami dubu saba'in a kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in yake rike da ita inda za a bar ta jahi ta kona kowa wanda yake farfajiyar alkiyama in ta ga kafiri tana tuma haka za a zo da ita wani ita ce wutar jihana allah kiyar allah ka raba mu da azabata shi ne allah maɗauki sarki ce lawahatun lil bashar tana kona mutane lawahatun lil bashar tana kona kwatar mutane ko kuma lawahatun lil bashar fassara ta biyu tana bayyane ga mutanen da za a sanya cikin ta taluhu bilabiha tana bayyana a gare ta a gare su da me yake suna harshen ta na wuta Allah ke sai kuma Allah maɗauke sarki ya ci gaba ya ce alaiha tis'ata ashar da akwai masu gadinta wanda suke rike da ita suke lura da ita mala'iku guda goma sha tara khazanatu jahannama shugabansu shine malik wada mala'ika wanda ake ce mishi malik shine in aka sanya kafirai cikin wuta jahannama suka azabtu suka sha wahala ta azaba da wuta jahannama za su dinga cewa wana dau ya malik wana dau ya malik liyaqdi alaina rabbuka قال إنكم ماكثون ذاك جسنا تيا يا مالك تألا roƙa mana ubangijinka ya kashe mu ya hallaka mu wannan azaba ta ishe mu mu mutuwa muke so ya ce inda kun maki sun za ku dawwama a cikin takwa azaban nan ba mutuwa ba rayuwa la ya mutu fiha wa la yahya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine na Allah madaukakin sarki ce alaiha 19 da akwai mala'iku masu gadinta 19 guda 19 mala'ikun da suke gadin wata jahannama ƙarin bayani akan wayannan mala'ikun da me yasa aka ce su 19 ne da sauransu insha Allah a darasi na gaba za mu gani wayannan mala'ikun Allah madaukakin sarki ya bayyana sai ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ko anfusakum wa alaikum ya أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله ما أكن سركيكي تيوا يا أيها الذين آمنوا وقوا أنتم كإيماني ko an fusa kuma a hannun nara ku tsamar da kawunanku da iyalanku daga shiga wutar jihannama daga shiga cikin wuta wannan wutar da akwai duwar wasu su ne makamanta waɗanda suke gadon ta alama aukin sarki ce mala'ikatun zilagun mala'iku ne masu kausar tsabi'a Allah ya halice su ne kawai don su ƙona kafiri wanda ya saba ma Allah wanda ya hoto na hoto da Allah ba su san ba tausayi alaiha mala'ikatun zilagun masu kakkausar ɗabi'a shidadun masu ƙarfi malamai suke ta ƙarfin mala'ika ɗaya inda zai bugi mutum ɗaya inda mutum saba'in a bayan shi duka ya bugun ya kai musu mala'ika guda ɗaya ne aka turo ma mutanen annabi lot aka turo musu shi ya ɗauki ƙasar tun daga ƙasa ya waje alna aliyaha safilaha aka yi mata juyin waina ka je ka kalli mai waina yadda take juyawa to kawa haka ya mata juyi mala'ika guda ɗaya to don haka duk tunanin da mutum yake tunani ya bar wannan tunanin Allah ke la ya asuna Allah ma amarahum ya fa'aluna ma yamurun ba sa saba wa Allah kuma duk abinda Allah ya umarce su aikata suke Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai ya shi cikin mizan na hasanatu ba abinda muka yi da kuskure Allah gafarta mana wannan lamba biyu ce ko lamba takwas ce ko lamba biyar ce lokaci da ya bada saura biyar ce khaira insha Allah Allah taimaka abinda muka faɗi daidai insha Allah kenan ƙarin bayani akan hikimar na sanya wayannan mala'ikun su 19 ƙarin bayani akan haka zai zo insha Allah a darasi mai zuwa insha Allah Allah taimaka Allah ta alheri saboda ayar da zamu shiga gaba tana da ɗan tsawo kuma tana da bayani insha Allah a darasi mai zuwa zamu ga ƙarin bayani Allah taimaka Allah ta alheri na'am
Assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam Malam mai tambaya shi kuke cewa malam barka da shan ruwa da fatan Allah ya saka da alheri akan kokarin da ake yi.
amin shukran Da Yake cewa malam shi bayan mutum ya yi sallar isha'i kuma an yi tarawih da shi aka yi shafa'i da wukuri. Shi idan ya dawo gida kamar wajen karfe ɗaya haka zai iya sake yin wasu nafilfili haka.
na'am mutum bayan ya yi sallolin shi na tarawihi kuma har ya yi shafa'i da wutiri shin yana da dama ya yi wasu salloli na fila daga baya a gida na'am sosai yana da dama shi wutiri ne dai ba so a yi guda biyu la wutura ne fi yana wahida babu wutiri guda biyu a dare daya amma kana da dama ka yi wutirinka a farkon dare ko a ƙarshen dare amma duk da an yi so a yi shi a ƙarshen dare amma kuma in ka yi shi ma a farkon dare ba laifi ba ne ba in a ƙarshen dare ko a tsakiyar dare ka ƙara tashi kana so ka yi nafila za ka yi raka'o'in ka bi bi bi bi bi bi ba tare da wuturi ba wannan kiran shi ne a takaice insha Allah Sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum wa alaikum malam a gidanmu ne muna da dabbobi wanda suna tafiya kiwo wani lokaci da suka tafi kiwo sai suka dawo da wata kamar tunkiya to an yi ta cigiya ba a samu mai ita ba sai bayan tsawon lokaci kamar dan dauki kamar shekara guda har ta aihu sai aka samu mai ita shin mutum zai rike diyar da ta haifa ne ko kuma zai gama duka ya ba ma wanda ya mutu mai abin na'am ita har mu dawo kan nukta ɗin, tsuntuwa ita tsuntuwa a gurin ka amana ce wabai lokacin da kai tsuntuwa wannan kenan a matsayin tsuntuwa take tunda dabba ba hankali gare ta ba kenan dabba ce ta biyo dabbobinka ka yi cigiya bakin gwargwado tsuntuwa ce ko za ka yi cigiya shekara guda bayan shekara guda ka gaba ka iya zama da ita kana da zaɓi biyu ko mai yake suna ka sai da ka ajiye kuɗin in mai ita ya zo ka bashi ko kuma ka yi sadaka da ita da zimman allah kaiwa mai ita ladan in ya zo kuma halora maza kai yawa sadaka kuma ta dawo ta kai na'am haɗa kenan kaga malamai suke cewa al-luqta amana inda Allah ke malamai fiqh suke cewa al-luqtatu amanatun inda Allah ita luqta tsuntuwa amana ce a gurin wanda ya tsuntuwa ko me ya faru bayanta da ciyarwar da ka mata duka amana ce ka kiyaye sai ka ɗauka kayan shi ka bashi cikakka har 'ya'yanta shi kuma an umarci shi da ya kyautata ma in bai baka ba kayi dan Allah in bai baka ba ƴaƴan duka hada ya ta yi to kai kayi dan Allah ka kiyaye amana kinan wannan ƴaƴan da ta aiwa da sauransu duka rashin amma kuma shi ma ya kamata ya kyautatawa ya yi ƙoƙarin kyautatawa tun da mutum ya sha wahala ya ciyar da ita da sauransu in kuma bai yi ba babu magana rikici da sauransu kai kayi dan Allah daman da ka ɗauke ta ka riƙe ta ka ga dama ka ce ka kore ta amma wannan riƙe ta da kai ka ɗauke ta niyyar ka dan Allah kai in ya bayyana a gare ka ɗaya daga cikin wa'inda a hadisi na ashabul ghar wanda suka shiga wani kogo kogon ya lullube ya jeho musu wani dutse ya toshe musu hanyar wuta ya suka ce to ha babu mafuta dukkan haidai mu yi ta wasu da kyakkyawan aikinmu to daga su uku ne daga ciki da akwai ɗaya wanda shi ta wasu da ya yi da aikin da ya yi wani ne ya sa ya mashi aiki zai mashi aiki zai ba shi wani yanki na dabba ko kuma dabbobi ko dabba ɗaya sai da ya ba shi herena wanda aka sa aikin herena ya ce bayan su sai ya tahiye shi shi kuma wannan dabba ta kiyaye ta yi ta lura da ita ta yi garke da yawa wata ran da ya dawo ya ce kaga wannan duka dabbobin naka ne wannan dai dabba kaza da ka kiya da aka baka ta sakamakon ayyuka ita ce ta yi wannan abu da ya zo ya ce to masha Allah ya kada ya tai ya amshi to kaga aiki ne yayi kakkawa kyakkyawa shi kuma bai tambaye shi ce ba ni wani abu ya yi dan Allah to kai ma haka ya kamata ka yi ka bashi wannan akuyar da ƴaƴan da komai dan Allah kakka yi jayayya wadda wannan shi ne ya kamata allah taimaka allah taimaka ne kinan mutum ya yi kyautata niyya wannan sababi ne na ya mushi buɗe allah mushi buɗe na alkhairi wadda kamar yadda su waɗannan da suka yi tawassuli da ayyukansu daga ciki wannan wanda muka bayyana kansa shi sai allah ya buɗe musu suka wuta allah taimaka na mai wannan tambayar yake cewa malam muna buƙatar ƙarin bayani akan littattafan da Allah ya sauko bayan alkur'ani da kuma sakon da suke dauke da su insha Allah Allah ya saka da alkhairi na wannan bayani ne mai yawa kusan a iya yin muhadara akan shi bayani ne mai yawa a iya yin muhadara akan shi littattafan da Allah maɗaukin sarki ya sauko da akwai attaura da akwai injila da akwai zabura attaura ita ce ta annabi Musa injila ta annabi Isa zabura ta annabi Dawud sannan kuma da akwai wasu suhuf na ibrahim da kuma na musa wasu kuma allah bai ban ba labarin ga yadda suke wasu allah bai ban ba labarin ga yadda suke to wa'annan duka littafan ka yi mummuni imani ne za ka yi da su a jimance amma bai halitta ba ka yi aiki da ɗaya daga cikin littafan da suka gabaci alkur'ani aiki da alkur'ani imani ne za ka yi da su a jimance maganar allah ce kuma bai halitta ba ka karanta domin ka san abin da yake ciki bai halitta baka karanta domin ka san abin da yake ciki wani lokaci manzala ya ga umar bin khattab yana karanta wani bangare na taura manzala ya hushi ya ce ban zo muku wani shari'a kyakkyawa har za ku bari ku dinga karanta wasu da taura kinan bai halitta ba karanta waye yake da damar karantawa malami da kwakuri wanda zai karanta domin ya huddo shigohin da yake ciki da batawa da suka yi canza maganganun allah da suka yi don ya bayyana mutane me yasa aka hana ka karantawa me yasa aka ce ba za ka yi imani da su a jimurci saboda yahudawa da nasarawa ahalin kitab bi shakarin am sun canza maganganun allah allah ya bayyana a cikin alkur'ani to in ka karanta za ka iya karanta wani abu ba ka sani ba yana daga cikin maganar allah ka karyata ba ka sani ba ta yi yana daga cikin abin da karye yahuda ce da nasarawa kai kuma ka gaskata kenan kaga da akwai matsala kenan wannan shine a takaice ko da faransai ko da angile ko da hausa ko da larabci kaga a taura ko injila ko makamanta haka ba kai ba karantawa sai in kai malami ne ka karanci aqida ta musulunci da ilimi na musulunci ta yadda za ka huddo shubuhoyi don ka bayyana ma mutane amma matukar kai da wala Allah aka je mas'ala basida ma ta aqida da akwai matsala kana karanta da tawafai sai su zama shubha daga haka ne mutanen da kake gani ana cewa da musulmi ne ya koma kirista daga haka ne Allah ke
na mai tambaya na karshe yake cewa malam abokina ne muka yi tsira da shi kamar bayan mun yi zancen sai na ji yana faɗin saɓanin haka to malam ya dace in gaya masa in ya dace rufa masa asiri akan zancen da muka yi
na hede mahana na yake cewa abokina ne muka yi zance da shi kuma sai na ji yana faɗin saɓanin haka kenan yayi ƙarya a takaice na to in mutum yayi ƙarya da ko ba in mutum ya karya na siya za mishi wani ne a fi tsakanin ka da kai da shi za ka yi mishi nasiha wani kayi magana bi bai dace ba kaza kaza a nasiha da hikima da sauransu ai babu maganar wani rihin asiri ba a faddaha mutum dama a cikin mutane ko ita nasiha keɓance mutum ake amma a cikin mutane ba za ka zo ka faddaha mutum sai in an buƙaci shaida da akwai alƙalanci ana tattauna za a yi hukunci to an ne za ka faɗi ba ba ba tozarta mutum bane ba Allah taimaka Allah sai shi kenan Allah taimaka Allah sai kare abinda muka faɗi daidai Allah sai cikin mai zanna hasana to abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk